يوم الاثنين جعلنا ثلاثة على الأول والتعاون لباس الدنيا يوجد الرسول فإن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرد الظالمين والمؤمنين للأبد والمؤمنين لباس الدنيا يوجد الرسول كما أن أولا من بلاد الإنسان الذي وعلى وكان ربنا وقدره هذا وأحكام الإسلام صلى الله عليه محمد جميع الدين من يلزم يعني يلعب ذلك ومن جاء كان الدين ثم أدخله الذي أعاد ما يريد وأدخل في رمضان أو يريد وأدخل في رمضان في كيف يمكن جماعة المسلمين ya fi kwanan mutum ana na aure a yin kowa Allah ya wuce ta wani hannu ina ake rubi yin wata wanda ne wani ne ya kuma da wani kamar kuma ta kalu ne da wata wasu an gani ko mafi da kwanan lafiya ba a banza da ko kai amfani da wani abubuwan da za su zuwa a fi adadin sanayar Thank you. wannan shi wannan tsarin ya mun yi gudu da tsala da ne kuma da tsala ko da tsala da tsala sai ya ce ya kallo ko ne ne ko ai ya ce wa ko ne ya ne ko ne ko da ko ne ya mun gudu ne ko ko ne a da ne da ko ne ya wani ya kamata ki da kuma da ya ce ki yana ji وتقوى عند الحكم والرؤيا الكبيرة الحديث النبي ورد على حروف الله ورسوله لا قوات الذين يقول بهذا الهدف وكيف كنا من يجلس ثلاثين نوال المرء أقول بالطبع كيف يعطي فقط للجاهل ويعمل هذا وعليه idan kuwa nan da yi kuma ta ne ko kuma ne shi ba za a yi ne da ya a yau kawai da ne ne da shi ya ce da rawar ya wa wanda ya ce wa a kan da duka da ya yi ya mutu wa san shi iya da za a yi da ne ya yi duk da ne ya yi ne da za a samu ya rawar da rawar ne والسورة المعاملة معنا يقولون معاملة جميعا مرتدل يعني كان الامر الى الامر في ابواب والضرب يحرك الوجود ومن اجله يلا سلك في الجهنم ولا يجوز الاخلاق راجع من الكريم والكفر يريد المسلم الجليل يقول الله يلا سلك في الجهنم نقول ولا تتكلم كلام الرسول ونزل بالمسلمين ولا kada a kwanci shi ne ba a da kullum kan yi da kuma yi ina kuma yi da shi ne to da kai da ya yi da da ne ina ba mu zo da ba ku ba da shi ne da ya ba da koyar da da ta koyarwa saukar moriyoyi da baya cewa wasu kawai morai da kuma rubar da ya da su da aka yi wanda a ce wani tsarin da ya yi ko da wanda ne ke wa wata riya ta amma ba dole da kuma zai zo na wata riya wanda na za mu iya ya sai gaba ɗaya da azumin duk ba ta arziki kowa ya arziki wani da wani abubuwa ba a ma ce ne ba hawa da zai arziki da wani a kara da zai arziki da zai amma da wani ولو ما في عن كل أول لأنه قد أجل ويمكن قوله وكذلك يوبلنا المنى واسمع قوله فتوعدنا أن نبذل الله عز وجل فإذا كان يوم الخروج أحدكم إذا أحد يكون فيعذبني أحد يكون بيده ولا يكون كذب كما تأتيه تنزيل من الهوى وفي بيده أنا أتيه بيده نبأ yawon da a wani yi mana da tsakarar yawon ruwa ke ta daga wuya a kasuwa daga wuya a kasuwa wani ya kama bai yi ko tsada wani da ya yi wani bai yi ko tsada wani ya zo da ya sama da ya yi wani da hudu da ya yi wani da ya yi wani a nan da ya da ya yi wani da ya yi wani ya zo da ya wani da ya yi wani a kawai da ya yi ya zo da ya yi wani kowace biyu da shi ka tsari ya wani da gobe da yin jini shi ne wani ba da jini ko ita ma a ce a yi a yi wa da jini ba shi ne ba a yi an kuma yi da jini amma an zuwa na wata da jini da shi wani ya yi kuma kuma ba ya yi da jini ba da jini ba da jini ba da jini wani ya kuma da kai wani kuma ya yi da saurari a yi abu da zai ba ma da jini ini juga ini kan juga orang lain itu ada sesuatu itu ada yang ada orang lain. Namun kita tidak boleh diberi Tuhan. Tanpa sebagai itu tidak ada tidak ada orang satu dalam. Ya Tuhan, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Mungkin apa pun. Anda itu المكبر للجماعة والذي سبب التعليم هي كما سبب التعليم والقرآن يقولها وقالوا لا تكون قوية لهذا فيقولون كما حتى تجدي أو تجدي أو تجدي يتركه مساء كما يتركه أما فمن دعا من المتمرد والرجال အဲ့ဒါတည်းကဘူးအောက်ကိုရတဲ့ဒီကံတော့ဒီလိုကြောင့်ဒီအောက်ရတဲ့ဒီကိုပြန်တော့လို့ပြောတ ယ်။ဒီလိုအမှုတွေအောက်အေရောလို့ပြောတာ။ဒီလိုကြောင့်ကြောက်ရတယ်။ ဘာကြီးလဲ။ဘုမပါဒလုံးကြီးလဲ။ဝါဒူလကာတူဒီလူတွေကိုခလုံးကိုအောက်ရတဲ့ဘုရားကိုသိ။ ဘုရားရဲ့ဝတ်အရေးကြီးဘုရားအိကားပါ။ يقول الله أنت أمرت به إن كنت أمرت به هو الذي يقول فوقعه به كعبر الذي يقول هو الذي يقول الأمين الذي يقول الأمين هذه الذي يقول الذي يقول ولا والذي يقول الذي يقول Tujuh, mana yang ဘယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုဝန်လာတာဒီဒီတရားစရတာဒီကုမကြီးရဲ့ဒ ီလိုကဝတ်တဲ့ဝါနာအာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုကြီးရဲ့ပြောတာဒီကုမကြီးအကျိုးရဲ့ဘာလို့ဒီကောင်အမှုကြီးရဲ့တော့တော့လည်းဒီလိုကြီးနေနေတာခိုင်ခ ိုင်နေတယ်တော့ဒါကိုသိနေပြီးပါတော့တယ်ဒီသိသိအိုက်ကြီးကဟိုဒီကိုသိနေတာဘယ်လိုလဲပေါ့ရရတဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုတော့ပြတာပါလို့ပြောတာဒီလိုတ ော့ဒီကြားတာတဲ့ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်လို့ရာဇဝတ်တော့တော့ပတ်တိုင်းလဲ kawai bai zama kowane mutum da ne mu wanda zai yi na shi yawa bai zama kowane yana kwanciya da jiki da ya hako an zuba kuɗi an zuwa kuɗi da yanzu za a kai da ne ya zo su ne ba ne haka wannan ko yana da mazalanci ne ana zuwa wani wannan ya zo wani ne yau da yau ba ya zuwa ya yi da ba ne da ba da ba to da ka da take da illa sai ai da wannan abin da yake da wannan ne ba ko ne ne ne da ba da ne kuma ba ko ne ba ko ba ta na koda zuwa kudin ne yi wanda ne wani su cewa amma kun yi kula da ka ba da zuwa wallahi wa wannan da ba a yi ba a cikin da wata da ke da ba sai da ne cewa da zai fita a yi shi ke nan sai da yau ma ka zuwa kowane mutum ne masa zai zai zama shi ke nan Idan da haka ta aiki ba za ta da ta da kuma wato da hanyoyin zuciya da ne da shi ma da yake yawa da haka da wani da ya tuka wani na biyar da su su ne da an kada ka wuce gona da zai yi wani da ka san akwai da ya zo da zuwa kusa wa da ya ba wallahi da ya yi kuma domin za ka shafa wani da za a wuce kana goma a wuce sannan ya fi dawowa kafin ya tafi yana da ya ci masu yi bayan ya yi wata kuma tuwe idan ya dawo bayan an yi sallah ya dawo wanda ba ta abin da ya wani ba ya komai ba idan ya dawo bayan nan to zai zo ba kuma ya ci kowace za ka ga sallah din ya ina wa da ya ta mutu kun ga bidiyo karfe goma idan ya zo ya kuma zama ta ga ya da abin da kuma ne sannan wanda ya sha biyu zai kuma kuɗi ya sannan ya dace da hudu ya ce na su kwanciyar to kai ya da wani ne ai lokacin da ba ka aji ma da lokacin da ba da kuma ta fadare rana a tabara da dai amma yanzu ya yi aljiyar a wasu da wani ta ina da ake yi ma kai da su ba ka aji domin kawai ne wani wuri kuma da ne yi da wani wanda su hanyoyi abin abin da wani kamar yadda yin da ne ba na a cikin tekun da wani ke da ta fi rika na yadda da tsoro wanda ta ke da wani to ke shi ne shi na lokaci da ruwa ba su yi ba na shi da ruwa ka ko ka iya ta alimi gaba ɗaya za ka tura tsada za ka tura tsada wata tsirin ya ta ake kuma za ka nuna da lafiya domin da lokacin za ta haifar da kan gobe wani ba. Ina abokin da yawan yawan ba ba kuma da shi na mutum ne ya ta yi da ya ce wani da ya ta da shi. Duka kuma da wani da ya ta da ya Allah ya yi. Ya ce da shi da ya ce da haka ina da shi yi ba kada ka yi mutum yi ba. Ni ma da ba da shi. An gane ko wala ta zuwa ina da shi ba kada ka yi kallon shi لأن لا تجاهل وعي وممكن تخلوا أبو الرسالة مطعم وذلك ما كان لو كنا تخلوا كيف أبيك أعطاك الأولى أنه يمكن وإذا أمر يمكن كل واحد من الأمور هذه نقول لا تتحدث فيها هذا هو الذي يدعو إذا كانوا يدعون يدعون inda ba wani ne wanda ke gobe da na wani abu da kai da nan zai yi ko ba a nuna da ni ba ko kuma ba ne tantanin nuna da ba ne yi ko ke yi ko tsoro da zuwa da zai yi da shi ina ana tare da an ga da ya faru ma ko ki wani da ne da haura da shi wani a cikin na shi wani wanda yana da yanki Thank you. وعليك بعمل الصباح البدر ناوي اليه ان يزكى جبنه ناوي اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه الله مبارك في وجهه ana gani wa al'umma a da albarka wata da ke gaba za ku ba a fili da san tsakon da ke yi ba ku ala a zuwa da ya yi a za ku ga yawa da ya yi kawai da kuri da ya yi da wasu wannan al'adar wani zai yi a taɓa yin fili da ya yi da ke wata al'adar da wasu ne da za ku koma da wasu ne da wasu kuma za su ba aiki yawa za su yawa wani ba kuma za yadda azabar ta zuwa kowa ya yi da ina ba ana wani kuma an yi aiki mai kyau ko ne yawa bayan na zuwa wani kyau da wani to wannan abin da za su ɗauki a bayan ya ce na zuwa ya ce ne yawa in sha wani ba yawa da yi wa rawa wa rahmat ba ba mu da yawa da ta ba abdi bin sadaqai al-amal mai yau da sadaka da mai yau da wani wani tsari da yau da cikin mutum ko waye ne ya mara da kare da cewa wannan azu mutum kaza ne ba da yi mutum kaza ne ba wani ba mutum kaza kana wannan da zai wannan abu ne lokacin da zai yi wannan nashi da mutum ya kara da bayan gobe dan ne ko ma su ko ya ko kaza ne ko ne ko ne ya ya wani ko ba wannan ko kace muna yi da shi ne ko ko ne da ba ya wannan da ne ya wannan da Mm. saboda haka wannan muni da ta ruwa da wasu da ne da kai alherin da za ka yi wani ba ta da za ka yi da yi za ka yi da da yi ya yi da ba kuma yi yau ne kuma yana da shi ga wani ne ni abin da za ka ba wa Allah domin kai ne da ke zama shi wa Allah ya yi idan kai wa Allah da zama shi ne da zama ba abin da ya zama ba zai wani da ya zama ဒီမှာပြည့်စုံတာပါဘူးဒီကသူလာတာပါဘ ုရားဒီလာပါလေအလုပ်ရဲ့အလုပ်ရဲ့ဘုရားဒီဒီနေ့အာဘုရားအာအန်ဂျယ်တီကိုပေါ်နေဝတ်တာရအလုပ်ကိုသူလမန်ဝတ်တဲ့ဒီကိစ္စကိုဟောတာကိုသူဝတ်တဲ့အ ာလာတဲ့အာလုပ်ကိုကိုလူကဝတ်တာလို့ wannan aiki da bai yi kada a cikin zikirin da ya yi da mutum Allah wa tilawar Qur'an da karatu Qur'an da mutumai da tawabu wa tayammum ba'dahu da biyar ba'dahu wa hamdi da naka yayi ya wa rabbiyar da rahman yayi kullum ana zuwa an bi wa cikin Qur'an amma sai da wannan da yake yi والعقل المكاتب جلسة بها والملايين تجمع شروط النازعة جلسة ورائي جلسين أعمال كنت أنت جلسة لي أعمال كما يعني جلسة ورائي كنت وين تقولون duk wanda a yanzu ko ina yanzu kan je mun kula wa ba wani a sauraro da za ka amfana kullum magana da wani duk yadda mutum yake yi wa larabci daidai karatu ne karatu da ba a da kai da lafiya ba a wurin da suka na kai kokari da bibi wanda za ka amfana wajen gano addinin da rayuwar shi ne kawai wa'annan yana da yin ba za su kare ba na duniya da nan shi za a ku ga masa ba zai da shi ko iyaye za ka mutu ba da yawan rayuwar da karatu da tsayin yi ba duk ne ba ba ne ba ta kai التوحيد عادل الاسلام عن المستقيم والمدني حتى يعني في اقوياء والمدنيه لا لدينا اقوياء كبيره عبد المدني في القيامه زمن في سجان الدنيا Yaitu wajahkan pribadi, jadi jika kita berada di antara modal sunnah, akan kita modal sunnah, hukuma ikra lillahi al-aziziyya kai kokari da yi wata bila ya gani ya nan wanda zai wa ta sarai wace da haka wata da ta ala abu ne da kawai da so da ke nan ala mu da kai da wata ba ko ka da da wani ne da ke karatu da so da ga wata da wata ba mun da yi wannan da sai da yi da da a tsara ba ko yi da kai ko ba ala mu ala Allah ko da duwan da yau ya wuce a babu da ana da wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani ba shi da shi turi da wadata za a ta raba wa Allah ya da har mu gaba ya Allah dan ko je wa ya kara ba da kudi da ko to wannan shi to sai ce a yi kokari da za a zama a samu wurin da zau ku zau fadda an annal akla wa shurba nafiyan la yusni ka sani cewa a cikin littafin za ka gane cewa fadda an za ka gane cewa annal akla wa shurba nafiyan la yusni a cikin misalolin azumi ne ake gano cewa shi da sha ta hanyar mantuwa baya kai azumi shi da sha ta hanyar mantuwa baya kai azumi yawa sannan sai ma da yake wa annal jarabaka laila la taqru saw yin jaraba da dare ba ta hana azumi mutum da tare da jaraba ba ta suna yin wannan tafiyar da sauran ɗalibai ne cewa mutum ya barka cikin dare mafarki sai ta yi jaraba kuma ga shi alƙalin ya kudu arzikin da yana nan ba abin da ya taba ba ne kun ga wannan a cikin misalolin azumi za mu koya sai ya ce wa in kana ne wajibi rabu wa halin da halin da wasala duk da cewa wajibi ne yin wankan jaraba saboda ka ɗauke jaraba ka yi shi ka kuma don kuma yin sallah haka ba za ka yi sallah ba ka yi a cikin ba yawwa amma dai na mutum ya farka da jaraba ba komai sai ya barka ko bayan asuba mutum ya kwanta ba sai ya barci ba abin da ya taba ba rani da abin da ya taba ba rani na sha daya ari ala son da ramadan ya ga ce ka kiyaye wajen yin azumin ramadan wa awi auladan da sauma ka sabo wa da ƴaƴan ka azumi mata a dako duk lokacin da za ta iya shi ne za ka abin da iyaye sai a ce ba za a fara an ya fara a cikin kayan sai magabata in aka da zai shiga ta cikin ya aiki haka ya yi idan kuma zai shiga ta ba sai to dan tsara ne har in yayi kai azumi ma a ba shi wani abu dai ya wuce an bayo a domin yin da ka toma in dai da iko domin ka karfafe shi yau su ba shi ke so da bai za ka jawo ba za a ce ɗaukar hankalin ba har ya kai na ga dai shiga ta ne ya ce to ya yi rai a yi wannan ne to sai ke cewa mara ya gaya masa wannan wa azan ne tsarafi nuna tsobi ka kiyaye kai arziki cin abinci a cikin arziki nuna tsobi ba za da rufe ba ba mana afkara a yau duk wanda ya yi arziki ne daya wani ya guda daya an da daga zan alaihi kaza ya yi ramuwa wa tauba da kuma sai ya yi tuba ga Allah kun ga cin arziki ne magana ba wani tafiya da shi ne yau mai ta biyu idan ya aka zuke ya ga yan uwa ka kiyaye الفكرة في رمضان فين أقول لها رمضان ومن جاء به أمام الناس فكيالي بين وعد ومجاني إن رمضة إيا أيضا لو على فكانوا إيا أيضا رمضة يجيبوا da wahala ka kawo ka da kai nan da babu kuɗi ke cin abinci a jiki kuma wani wata ranar ba ta yi amma da wahala a ce ka ga ran da take cin ban da za ba ko za ta abinci da kuɗi ko a nemi uwar ƙasa a je a rana ana al'ada ko na abu da yake ba da wannan dan lalura amma yanzu ba mu wanda wanda yana da yake abu da yake ba a mai wanda zai karawa su kan da ya girma yin gaba ɗaya amma da ya ga yana cikin yawon da yake babu mu ma na ga shi da zai zai ya waya so da haka a yi yayi wannan bayyana alfitu jar'atun ala Allah domin sai kai azumi kamar wato shari'a da tura su ne ga Allah wanda ba su da Islam da rayuwar musulmi kai a yi ba da rayuwar musulmi wa ka su bai da nasu da kuma adam da hayati ne wa ka rage kunya ne a gaban mutane ba ka da yaji idalan da ta haifa su na amfani da na'am kun ba ka jin kunya ka je kai abu da kake da ba ga sai aka yi ba ba wani umarni aka ba ka ba man ja abu ne umi wani ja abu ne ko to irin wannan واعلم لديه ان من لا دون له لا عيد له دو الذي ياتي ويده فالعيد فرحة كبرى فالعيد فالعيد يوفى بإتمام الكون كائن بالعدل وقبول العبادة كما كرتب العبادة أدب الصيام لما أدب ندع حفظ اللسان فيها عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول لا أن الله سبحانه غيره من لم يدع قول الزور duk wanda bai bar magana ƙarya ba wani amala da yi da aiki da ƙarya فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Allah bai da bukatar da ya cin abincin abincinsa wata rana da abincinsa shi ne ba da ke cewa sai ka yi azumin kuma ba da in dai kana magana ƙarya zai je ya zauna ya samu guri kawai ya ta je ka ƙarya a kan yi ana cewa to Allah bai da bukatar da wasu abincin daga abinci saboda haka abin yi ba da da shi da abin da yake magana babu da da sai ne babu bukari an yi da'a bi ma'ana ya turu ya bar shi ne na biyu da na uku da na hudu na biyu shi a sabo yana cikin da na wani da yin sabo na uku wa ibhar da yin buɗe baki na hudu wa du'a da addu'a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce da sahabu ku rika yin sabo ko abun da ya ramu ana so ka fasa saura minti ashirin ka sha ruwa alƙuri da kullu to kai wani irin jima'i ne zai zo al'adu ya zo wato faduwa saura mun ji ajiyar kana ba su ajiyo a farkewa ta da har ka sani wannan arzikin ya zo ba ka abubuwa ba ka hajji ba ka san ba ka maka ba ka mutu da kana Najeriya kana ba kar ka koma kar ka koma saboda haka ne inda Ramadan ta zo ya rage awa ɗaya kafin a zuci ya kunzo inda ne ka farka inda ne da wallahi ka baka kar kai wasa da shi ko bayan da da cikin nan duk abin da za ka yi wa Allah faɗi saboda haka wannan shi to zai ke cewa bari ka dinka kuri baraka domin a cikin wani akwai albarka ba yawan da abincin ka bane yake rike ka abincin da kake ne da kai cikin yana sai Allah ya sa albarka shi kuma mun san ma'ana albarka ai bambancin kare da akuya na'am mu ce ce wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu nasu bi khair annabi ya ce mutane ba za su fice wasu alkhairi ma ajjala shirra wasu kan suna ganga wa guda ba mun ta fara da yin kokari da mutum da yake kawai wa qala sallallahu alaihi wasallam idan asara alaikum fa yaqil ala tamu annabi ya ce idan ɗayan ku yi da baki yi da baki da dalili shi ma yana da yana yin tafiyar da Allah ya dauka kuma da shi da yake da ina umar ka domin albarka an ga ku fa in man yaji kafa balma idan har mutum bai samu da bishu ba to ya dawo fa ina hu lahu domin abin ne da sai wa an zama min as-sama'i ma'an tahura an ga ruwa ne da sai da yin wani asalar da wani na biyar kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan asara kala annabi ya kasance idan ya zo da barke na cewa da haba zama ku waqti allati a'uruku wa thabata al-ajru insha Allah da haba zama ku wannan ma din fada a cikin ina jin wani abin Allah ya fasara haka duk shekara ana mai da jari da haba zama ku sai kukure kuma duk shekara da hukun a ke da an gyara ma shi ne za a dawo da shi za mu zama wasu ta haddace a haka saboda haka mu yi mutum ba wata lura da suke za a daure ta an gane ko saboda haka sai su wata da su ne za a zama wakil rashin auro jijiyoyi sun rike wata mata ajin insha Allah lada ya tabbata da yarda Allah shi ne malamin su ce sai bayan an ci ba wai kafin ka ci ba domin idan ba ku komai ba baka sha komai ba kace za a zama kai kai yake ne yawwa ai ruwa za ka sha ka ci da bino ka sha ruwa ka ji ka dan dawo daidai sai ka ce ki ruwa ka ci jijiyoyi sun jiki kuma ba wai ana cewa da hawa da hawa ko wata da da ba wannan magana an gane sai an ci ai ka ga da haka filin babu ne ba ku yi da halal fakki saboda haka abin da yayi yuje kake faɗa ki ci ruwa ta ce sai ko wata ta ruwa kana kuma cewa ta ce bayan ka yi wannan ka nutsu sai ka ɗaga hannu ka yaduwa bismillah yayin da zaka ji abu kawai bismillah zaka ce bismillah ka ci abu ka bayan ka gama ci ka sai kuma ka daga hannu bayan ka ce za mu zama uwar da lafiyar haro wanda ba ka ajiyu in sha Allah sai ka yi addu'a ka roki Allah abin da kake wannan shi ne shi yawa kuma a addu'o'i da suke zo akan za mu zama uwar da lafiyar haro a addu'o'i da suke zo kakaf bayan yin ruwa ba addu'a mafi ingancin wannan duk addu'o'i da kuka gani gaba ɗaya ana kawo wasu ba da su sun kawo alhamdulillah da ni ba ko wato al'amari zuwa yau zuwa da zo ne gaba ɗaya ba wanda take wannan ne kamar wannan ba ku zo da haka mare yake hakan rawa a guda wani Nifa wani siya yana daga fa'idodin azumi. Ila ya haɗu zuwa ka sani ya kai ɗan uwa na musulmi. Allah na farara a rayuwar sauma ibadan da lilla. Allah ya wajabta mana azumi na yin bauta da Allah. Azumi ibada ne ga Allah. Wa annahu wa lahu qawaid adida kuma yana da fa'idodi ilzigabu masu yawa. قال الله تعالى يقول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ya wanda suka ba da gaskiya ya yi wanda shi na amurka nuna suka da kwanan guda nawa ce da yawa guda da masu nan to kowace da za su kai umarni da kowa ne yake yi kamar yadda ya saba su ne yake fada kowace umarni da kowa kowa ne an gane ko kutiba alaikum siyam Allah ai ko riba alaikum siyam ya wata ya muku azumi kama kutiba alal ladina yukafiru kamar yadda ya wata ka ga wannan ce kafin ku da Allah sun tsaya ku ko ba da takawa mun bari ma da takawa farkon karatu ya abin da kai ku bai naka bai na ma ake illa intizarul awami wa tilabul nawahi shi ne ne kuma da imam Nawawi sai sai ku da shi bakara ma'anar takawa sai ce al-baqara ai bi ta'turu ala martabat taqwa llahi fi siyam dan ku kai zuwa ga wato matsayi na tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar yin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام الذلة الذي يأتي أجل كالقوار متفق عليه وكان مسلم من هذا ذلة الأيمان من الرفض والآثار wanda yake hana mai iya mutum ba na farfasa shi ne maganganun da za su kare sha'awa wala ne da suka lokaci a baya shi ne a baro wala rafa al'adu a cikin ma'aluma ba man fara da shi ne al'adu bala rafarsa shi ne a rafar mutum maganganun ya da sha'awa babu wanda za su yi wajen da mutum babu shi shi ne yake cewa wani asali da zilmai wa mai kayatin da na kuma kayan da tsanni gaba da babu na uku wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man fadara sa'iwa kun yi ko duk wanda ya ce da shi dabinan da muka ce rata da yi kokari ka nutsa ba mutum nawa za ka ba da yi wa azumi a duniya da za ka rike kalar da mutum yana cikin jaya shi ya ba ma ta wuce da maka da wani da muke faɗa ba amma ya tara su yana tara su ne tsawon wata ne zai yi kira azumi kawai zai yi kira kawai ko da za a ce ka kai ma yi kokari ka kira haka ya kamata ko da za ka iya da kai ma yi kokari ka biya duk wanda ya ciyar da wani da aji ka da rabu ne zuwa aji za a ba shi wajen kwacin lalar da abin da ake yi an ba shi hazara goma kai ma za a ba ka irin da goma shi da abu kuke neman wato da karkashin mutane su da su domin kada ka fara wannan ba shi ba ko da yi kan kalla ba bai wa azumin ka yi ne ba bai wa da yi ne ba kowa sai ne shi kana da lada amma fatan a kowane da kai da shi ladar da ya fi yawa domin ka san yana cikin mutum da bashin mutum yau to wannan shi to da yake cewa duk wanda yayi wannan gaira annan guda ya tsoku ne a cikin sa'in da yau ta da cewa ba za a dawo ya tsoku ya ladar komai daga wannan mai azumin ba ba za a tsoku ya ba komai ba ta yi rawahu tirmidhi لوط وقال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعجيل حجته يوم ما رمضان الذي يعني ما جعل عليه من الكشاء ويسبه كما لو لا هلا هل شاف الاسبوع لو لا تقول انا في الجمعه تقول لي في الزياده كيف انا انا باكل بلاو في amma duk wanda ya san ya ake yi na farko ya kalli wannan hadisi daidai yake da me aikin hajji ba akwai waya da ta nuna ma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ta mata ta mata ta mata kuma yake da shi annabi ya ce wanda ya alji a ramadana ya ce ya alji a wuri a umara a ramadana kamar wanda ya haji tare da shi kuma cikakke cikakke cikakke saboda haka in da Allah ya wuri ba da shi ko aje a yi ibada aje a yi ibada a cika akawun lafiya da zo da haka kulli shi za a ba na dangalo mutanen da suke zuwa aikin haji jirgi na shi na san ne lissafin da aka yi ana magana sabon a fara wannan ƙa'idoji lokacin ma ba ƙa'idoji a harami a wannan shekarar ta ake waɗanda suka yi aikin umara a wannan ramadana sai mun ne ta waɗanda suka yi aikin haji dan ana magana da ko miliyan nawa ne suna magana a wannan lokacin zo da ko da haka a wuri ana da ana fita in ko goma karshe ina shi ma bayan da suke a goma karshe mutanen da ake magana an faɗi wasu miliyoyi na wanda adadin da suka faɗa to da haka yana da fa'ida da sai Allah ya hore ba a je a yi domin akwai fa'idoji masu yawa yuji muka rabu da alayhi bukari da muslim sun suka rawaye na biyar a san mu yuri ku jihadin abdi kun ji ko sai aka yi wani azumi yana hutar da digestive system hanyoyin narka abincin ba yana hutar da su wani ma'aikaci da babban hanji eh hanjinka da yake yin matsalolin su mafi yawanci a da yake ko digestive system da kuma hanji to sai yake cewa a min ana yi amali ba dangane da wahalar ayyukan da suke yi albukawa da wanda yake saduwa da juna ayyukan da wani na koda a digestive system akwai koda akwai da yake kiran da bakar mafawa da kuri sannan akwai hanta duk wanda abubuwan hutawa su suna samun hutu to sai yake wani bibul bakla sannan yana narkar da ragowar abin da ya rage a cikin cikin wani kawai shi kuma kuma yana ƙara wa cikin ƙarfi wa huwa mujibi aidan li amradin kafira sannan yana da fa'idoji har yau dangane da wasu cututtuka da wanda wani da yawa akwai cututtukan da yau kake zarkar da su yayin yin addini Allah ba ba da su ba addini ka inda za ka je kana so ka zara haka yanzu kafin Ramadan ne yanzu ka je ka je duka da to in Ramadan ne yanzu ka ɗauki matakin da ya bayar na shawara a bayan wajen cin abinci kar ka rika kare shi ba ka ga yaya bayan Ramadan ka je ka je ka tambaya kai ka je a ƙara gwada lafiyar ka ka ga yaya za ka duba sai dai idan kuma ture ne kake da muka faɗa a baya wajen cin abinci kuma su ne yake a dala ta biyu biyu ba su lakar da wannan kuma kaga kayi gani ba an da su zo ba kai kayi to shi ne yake faɗa to shi ne bane yake a mita su khalil wa azan jira ta hanyar eh mare to wani ko siyamu mulimina min da hadi to ba abin yana hujjar da masu jan daba eh mun ce gaba balle da ya yi gaba da ya yi da ya yi ya yi ni da hadi doka na hanyar yin amfani da hayaki shi ne gaba al-muharram jara wanda aka haramta a jara wa yusahidu ma la dani wal ma'adu yana taimaka wa mutum wajen barin da yake duk wanda ya amarta a cikin da abu ne zama a cikin a kai ba to ne yake sauran awa uku domin awa za ta yi awa uku ya rage kawai kai barci karfe goma kafin da ta yi awa ta yi maka yi a wannan abin ba za ka iya awa uku ma ba ba awa ta yi ka je ka kwanta duk wanda ya saba da wannan sati daya ya sati daya ne wani ya wata wanda ya wata zai iya shekara wanda ya shekara kuma shi ke na arabu to shi ne abin da ba da yake gaya mana wai za a yi ma alaƙar shi na shida a sauku ta habibu da lafi azumi yana tsarkake zuciya wa ta'awiyyun la ha'adul khair kuma yana sabo wa zuciya da yayi ka gaba kullum sai ka ba da dabino guda goma in Allah ya gaba azumin ba sai ka ji ka tsore kawai ka riga ka saba in ba ka bayar ba ka shi da an gane ku to shi ne ma da yake cewa wal mizan duk kuma zai zama mai tsari da ba ka da tsari komai yi kake kawai karashi amma yanzu an ji ya dora ka akan tsari domin ya dora ka wajen yin da wuri karfe kaza har ka saba sannan wajen buɗe baki ka san lokacin da kake yi sannan dalla ka ba ka wasa da ita wannan lokutan to sai ka ka zama mutum mai tsari da da kuma baka da da baka da karfe kaza kake zuwa tafsiri guri kaza zai wannan lokacin yayi zaka tafi duk tsari ne wannan duk tsari to zai koya ma tsari wa tsari da biyayya wa sabri da hakuri wa ikhlas da yin abu dan Allah ba da shi ma so yi ba so yi biyayya ba karka yi da za ka fiye a wani azu wani ya tura ka zuwa ka ɗaukar ka a hoto kana suna kana yanzu ne mun je da mutum goma yau gobe kuma za mu je da mutum a jirgin kan ka soma ka soma kai inda ba muke yan mutum yi wani lila la da yi min kum da la'an za ka yi abin da za ka yi koya wa kanka a ai shi ne ba abin da ake yi ke koya ma wannan ibada ta koyi domin idan ka ga abinci bayan a za a san ka kaje ka ga abinci ka fito waye babu amma saboda ka rike Allah a cewa ba za ka kuye ka ci ba to to a ce imani ta zama irin wannan da wasu ana koyo domin ba abin da yake lalata aiki irin riya ko aka tiya da sauye ne ma halin su kai a cikin duniya ba abuwa abuwa an yi nari shekara arba'in yana da yake da shi da kasa abu da rike abu da Allah arba'in saboda haka a rika ya kasa duk abin da zai a kone a tabbatar nan Allah a ce yau wannan shi ne azumi yana koyar da wani domin na ga ba wanda ya san da take wa kowace irada da karfin jiki karfin iya da wani yana da ya kada ko dai karan da ba zai saura da wani yana fata shi ne wallahi yana tattaunawa akan tsarin da yawa kawai ne ba wata tsari ya gabata yi don sun tsarin ba ya yi tsari na siyar siyarwa da babban abu ya tafi wata unguwa ne tsarin da a shawarance cewa ya ba mutum goma wata ne su mutane mutum hamsin yanzu yana so ya zama ɗari wannan nufi kowace kira ne tabbacin yanzu ka yi ɗari ya yanzu ka yi ka yi goma da yanzu ashirin kake so to wannan abubuwa ne masu kyau to zai da su to shi ne ma da yake gaya mana yana cewa na bakwai yake isra'ilu bil musabati bai ikwani isra'ili aji da aji zai rika ji da yato ikwani da karin da da yan uwan da masu aji duk kudin da ya zaka ka gani cewa a yi tsaye ne yadda nake jin yin wannan a cikin haka mutane suke yi idan ba su da aure ba a wajen aji wannan ake so ka hararo bayan kuma ba mu ka ga yana aji tare da su duk kudin sa wai yin ba ku da abinci tare da su wai yin su wani ba za a tashi ne amma za a sha ruwan jini su a zauna to wannan abu ne da kyau wai yin ba ku wai yin su bi wahalati islamiyyatin amma sannan wato bi wahalati islamiyya sannan ya rika kyautatawa ta hanyar wato haduwa ta musulunci wanda take gaban biya ne haduwa ta musulunci azumi ya hada mu duk duniya azumi ne duk duniya shi ne musulmi ne kai ba dominan musulmi ba ba dominan musulmi ba kowa ne to so da haka wannan wahadaniyar ana buƙatar ta kowa ya aji haɗuwa na takwas yuhibbu sa'im lil-ju' mai azumi yana jin yunwa bai yi wasu yin kuwa da wasu yayi yayi a nan zai ka kauce yawa yan uwansa ba sai yin amarin wata waɗanda suke cikin yunwa wani mutane na da mabukata ويتصدق على الفقراء والمساكين wannan zai janyo ya dawo abin da ya rika karama wa talakawa da fakirai na tara idan kana zalimu ala halali kama an ji manzalin lahi ta'ala idan har mai azumi ya hazu gabarin cin abu da yake halal ne kama an saboda kwaɗayi shi manzalin lahi ta'ala wajen neman yardan Allah kaga dai abincin da ne na halal ya ci shinkafa da taliya da wani abu ya koyi a gida amma ya ki ci halal ne ba ba haram ba amma saboda neman yarda Allah Allah ne ya kada shi daga safe zuwa Amurka a dukkan zuwa fatuwar rana ya ki ci sai ce bal aula an ta kada nafsu wani rinjina ya ajin haram lallai abin da ya rufe bibo shi ne ransa ya hana zuciyarsa da jayi zuwa ga abin da yake da haram ga abin da yake na halal ya ki ina kuma ga na haram min ba da aula ya kauce wa haram din da yake kauce wa halal din da yake na ka ga neman yadda Allah na goma al'amana wa baraka wa billah amana da kuma baraka wa ya baraka ba shi ne kai da Allah yana ganin ka da abin da kake a aji da ka kai da kai ko CCTV babu yanzu a wajen lafiyar nan CCTV mutum yanzu da wani abu da CCTV da nuna misali amma a ɗaki ka babu da sai shi Allah to yin wannan abin muraqaba bayan dukkan ne kauli illa da dai rasul hafi hatta abudalla da annaka tarahu wa illam takun tarahu wannan muraqaba da ka saba da ita to ana so ka dore ga amana ga muraqaba a azumi ne zaka mutum bai da amana amma ka bai da ajiyar abu sai azumi to ne yana so ka samu ladan azumi فحين يترك الزائر المنكرات lokacin da al'adun yake bar duk ababen su huwa ya rabu anna la ta'ala yuraji domin ya san Allah Allah yana kallon sa fa yadda awwal amana anan zai saba da amana shi da amuri yi ba da wajen mu'amala da mutane ya mu da dawo wa mafi azumin da dawo da falalarsa shi ne azumin nafila wanda ba na wajibi ba رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام الايام الاتيه annabi kira da rabbi Allah ta baka gare shi ya kwadaitar wajen yin wayanda azumin mukan masu zuwa na daya ya kuɗi da ayyamin da shawwal yin azumi kina a watan shawwal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان الذي هو اللي أدرك رمضان ثم أتبعه ستا في شوال لأنه مبايع لذلك لنا وفي شوال فكأنما قام الدهر كما يا أدركي أبي إسلام من يجبا كما يا أدركي كلا رجلا رواه مسلم وقال أيضا صيام رمضان بأبي أشهر annabi alaihi salatu wasallam ya ce azumin ramadan daidai yake da azumta wata goma wa siyamu da take ayyamin ba'dahu ishare shi kuma yin azumi na kwana shi da daidai da azumta wata biyu in ka hada wata sha biyu kenan fa dalika siyamu kan wannan shi yake nuna kai azumin shekara guda da yi rawahu ahmad imamu a duk shekara kana wannan kaga in ka gaji wani a kiyama kana ce asali waɗanda suke masu azumi wasa'imi ne wasa'ima da Allah yake magana qala ulama malamai suka ce alhasan su biya shi da amsaliha ai Allah ne ma ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha saboda haka duk aikin alkhairi za a baka ne hasana goma wa ramadan bi ashri shuhuri ramadan dai yake da wata goma wa ayyamu tisati bi jahrayni kwana shida ko dai yake da wata biyu fa yakunu al-majmu'u 12 shahra in ka tattara zai baka wata goma sha biyu ka ɗauke shi gwari gwari ba ka haɗa kwana talatin da shida domin ko ka yi azumin ishirin da tara azumin kwana talatin za a baka lada ko ishirin da tara akai wani zai zo ce wani shekara ba gani duk shekara ba ma azumi talatin ai wannan shi ta maganganu ne ke bi waye ke ba ta yi talatin idan ba ba kai talatin ba ka ishirin da tara azumin kwana talatin za a baka haka Allah zai baka to za ka gara ba ta to idan ka yi sabu kwana talatin da shida kashi talatin da shida sau goma sai ba ka ɗari uku da sittin shi ne kwanakin shekara yawwa in ma ba a yi wannan lissafin ba wai idan ka karara sauran kullum sanatin ya kone da hara idan ka mai da azumi yi shekara kana yin wannan to zai rasu ka azumi dawon shi ne gaba ɗaya na biyu sau ma ake yin zilhita azumin kwanakin kwanakin goma na zilhita wato yau mai araba ni gairi hajji da azumta ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba dan sallallahu alaihi wasallam sau biyu ya arafa ta yi kasu da sanade annabi ya ce azumin arfa yana kankare zulumin shekara biyu ma ya wanda ta shuke wa mustaqbilan da ne zuwa wa sau biyu ya ajura shi ba azumin ranar ajura ya kasu da sanatan mafiya yana kankare zulumin shekara da ta shuke rawahu muslim wa qad ursila laman ila rasul sallallahu alaihi wasallam fakariya an aika wa annabi alaihi salatu wasallam da wato kyautar nono fakari ba sai ya wa huwa yasubu nas bi araba yana yi wa mutane hutuba a arba ne da yake kawo da sai yana ba annabi ba ya ni azura na arba shi ne dalilin gawa wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayyatin al-amal salih fiha ahabbu ila allah min hadhihi al-ayyam hadisi ibn abbas annabi alaihi salatu wasallam yake cewa babu wani ne duka da za ka yi ayyuka na kwarai a cikin su da suka fito yiwa zuwa ga Allah ne da wayannan kwanaki yani ayyaman ashar ana nufin kwana goma kalu ya rasulullah wal jihad fi sabilillah ga banki ne ko guda yake ya dauka kalmar Allah kada yi wal jihad fi sabilillah ko da guda yake ya dauka kalmar Allah illa rajulu kharaja bi malihi wa nafsi sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa sun magana ya min zalika bi shay sannan bai dawo wato bayan ya mutu da ya bai dawo da komai ba في رواه البخاري له ثوب يوم عاشوراء ويوما قبله او يوما بعده عزمت رانا عاشوراء دوني كافن عاشوراء وكموني بايا عاشوراء shi ma da yana da ra'ayin cewa Muhammad da yin ke amma kuma wasu malama ai ba ce da wasu suke kawai tara da goma yawa ko kuma goma kace wannan sabani ne da malamai dan kuji amma shi malam ya faɗi ra'ayin sa anan قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه annabi ya ce yau ne ke ranar ashura amma ba a wajen ta muku azumtar sa ba wa ana sa'in sai dai ku gani ni na azumi wa man ja asaba duk wanda ya ga dama yayi wa man ja abali sai wanda ya ga dama ya sha ba sai yayi ba muka ba kuna ne wa qala ayyuka dai da in baki ila qadi annabi yake idan Allah ya kai zuwa shekara da zuwa da asuman nan tabi'a yau zan alƙi kana ga wata a dau bai taba yin kasuwa ba amma ya kela da zai saboda haka sunna ce ta kiriyya annabi ya tabbatar da shi yau warawa muslim na hudu ya ba kare sha'ban a duk da mabiya yawan kwanakin sha'ban kun ji mabiya yawa ba a duk da sha'ban duka na'am amma da wani ne duka wannan wannan wannan da kuke annabi yana yin azumi da yawa har azumi ya zo ma har ma azumi ya zo yake idan ka saba ki a baya ba za ta ci domin ana so wato ka yi gini ba a so ka je ka haɗe kamar yadda wasu ke wata uku a jere tun daga rajab har zuwa ramadan wannan kuskure da ya nasa ba an gane ku so da haka amma azumin ka a kyaban annabi yana yau da azumi domin ka sabarwa zuwa ne ka samu azumin ne zai yi wa mutane kuɗaɗe na biyar sau yau ne isirin da alƙali a dukkan rijirin da alhari akwai wanda sun bayi azumin kuma za su tsawo kara an sallallahu alaihi wasallam ya rabu da amalu yau ne isirin da alƙali ana gudanar da ayyuka ne ranar alhari da rijirin da ayyuka biyar biyar a nawa aiki yau din nan an nawa aiki ne alhari da rijirin ana ɗaukar ayyuka ba wuce kuwa yin wa rada amali wa ana sa'i ina zo a bujiran wa Allah aiki na ina azumi ya ga da azumi a yi ba na wannan zaɓi ba ne da yi mu rawa da zaɓi wasu ila sallallahu alaihi wasallam an so yi mu ne kire an wa annabi tambaya akan azumi ranar litinin ba kada da yake zalika yawmun wulidtu fi ranar aka haife ni wa unzila alayya fi sannan kuma ranar aka saukar mu kun ga wani tsarin karatu a cikin kayan da muka biya a baya wata sabuwar da za a wata wata fa'ida ne kawo da su barku rawu mutum ai unzilal wato unzilal wahyu alayya fi ranar da suna aka dauko a dabuwa wannan risalin risalin da muka yi a baya gaban babu ko malam babu ba inda ta kawo ta wannan kuma ta kawo shi ne amfani fa'adawa kullum a ita karatu an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne ma da yake na shida sau yau da a duniyar ranar fararen kwanaki yune ja uku ja hudu sha biyar da kauli sun mutu ko ba yan kwanaki kaɗan suka wuce da kauli ahadi sahabar da zai lawa a nan saboda barin wani daga cikin sahabai ya ce amana da rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na suma min shahri salatata ayyamin bi annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu da mu azurci kwana uku a wata amma fararen kwana talata ajara sha uku ga wata أربع عشر شاوي الوجه وخمس عشر شاهد الوجه أخرجه النسائي وغيره وهو هذا الحديث من الشوك سبق صوم يوم صوم يوم وإفطار يوم أي أبي من يوم هو هدى أي يوم هو هدى صيام داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجي أحب الصيام إلى الله صيام داود أحب الصيام أبوه mafi soyuwar azumi a gurin Allah madaukakin sarki shine azumin annabi Dawud wa abu salati ila Allah salatu Dawud mafi soyuwar sallah a gurin Allah madaukakin sarki ita ce sallah annabi Dawud kana ila nisbal layl rabul ladhi annabi Dawud zai yi barci wa yaqumu sunnatahu zai qiyamul layl wa tawbati wa yanamu sunnatahu eh kuma yi wato barci ɗaya da shida wa kana yusir yawman wa yasumu yawman saboda haka ya kasance yana yin azumi yau gobe ya yi haka rabu za mu ce na rabu bukari bukari ne ya rawaito ya ku taimo to abin da zai faru shi ne insha Allah ta'ala karatun mu fara jinsa muna da litinin da zuwa ba dan muna da akwai wata lafiya dan uwa da yake da cikin wato yayin da suka yi da zafin za mu je gobe kamar a ɗanyar tunatarwa a wurin a can waje unguwa ne waje don shagaru ba don wannan ba so muka yi dama muka yi karatu yau in an rufe karatu cikin masallacin gobe ma mu kuma in ya so waje ne jirgin to amma muna da wannan matsalar gobe in sha Allah ta'ala ranar litinin da zuwa muka yi karatu ba mu gama ba to talata ina ji kamar ba a karatu goma da sama za a ara mana talata ba ƙara ma na yi an sun yawa to da haka wannan shi ne ya Allah da ala eh la da kuma abu da ya zama mu ta kamar jawa muna da lakta wani wajen lafiya nan da na gani insha Allah ranar lahadi to wannan shi ne amma mun tsaya nan amma ko kaka babu za mu kafa da jamu insha Allah inda aka rada da ranar da su da ruwa an muka yi wani gari da aka rada a wannan mutane ne da ba su da wannan mutane ne da ba su da ya ya ne na ruwa da ake samu da kuma ba ku ke da ba ku ko da ya na ruwa eh mun ga na ruwa suna da ka ne da ba su da da da su da da na abu da أول مقرأة هي الأربعة لا تنسى فتنقل الأصول إلى الأربعة في التركية wannan kwanaki da suke da kara ana da kwanaki da shi da kan da kuma da da da ya yi kwanaki da da wanda su yi tsoro kan da da da ya yi da da da ya yi Allah ya ba ku da yi wa da ya yi da da da wanda ya yi da da ya yi da da ya yi da ya yi da ba da wanda ya ko da da da wanda ya yi da da ya yi da ba فكل ما يتعلم وما يتعلم والذين يواجهون يكفي ولا يتعلم الكيف ألا يتعلم أنجم أمام الذي يتعلم ويوم يحدث الكيف ألا يوم فدين الله أن يأمر بالذي ولا يسمع العلوم اللهم انت تجعلنا ربنا وصحبتنا ولا تجنينا وجعلنا الذين خلقوا ولا تجعلنا ولا تجعلنا وعلى آله وصحبه وسلم على